إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الصبر biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 17 ga watan April shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na uku cikin jerengiyar kasusuwa na karatu littafin tashabbuhul khasis bi ahli al-khamis fi raddi fi raddi tashabbuh bil mushrikina wato littafin al'imam al-hafid shamsuddin abu abdullah muhammad ibn ahmada ibn usman al-zahabi rahmatullahi alaihi wanda ya wallafa shi don wa'azi da tsoratar da musulmi daga barin koyi da kafirai musamman kiristoci da yahudawa da makamantansu wannan littafi muna karanta shi ne kamar muraja'a ce da takaita bayanai akan abinda muka karanta a baya daga littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim na malamin shi wannan malami kenan al-imamu shaykhul islam ibn taymiya al-harrani rahmatullahi alayhi al-imamu zahabi ya rasu ne shekara ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake assala mana ka'ida game da hani da shari'a ta yi wajen koyi da kafirai za mu tashi a inda yake cewa wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum fa in qala qa'ilun an inna la naqsidu tashabbuha bihim fa yuqalu lahu نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقال إنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار والمصلي لا يقصد ذلك إذ لو قصده كفر ولكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام الإمام الذهبي يتي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يتي من تشبه بقوم فهو منهم wanda duk yayi kama da wasu mutane fa huwa minhum to ya zama daya daga cikin su wannan hadisi ya gabata a baya hadisi ne na al-Imam Abu Dawuda wanda ya ruwaito shi daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kuma mun ji cewa Ash-Sheikh Al-Albani rahmatullahi alaihi ya hassana wannan hadisi hadisi ne sananne shahararre kuma ka'ida daga cikin ka'idoji na hani game da koyi da kafirai dinnan malaman sunna sun yi kokarin su fassara ma'anar wannan hadisi dan fahimtar wanda ake nufi da shi daga cikin su akwai mulla aliyu al-qari rahmatullahi alaihi a inda yake cewa ai man shabbaha nafsahu bil kuffari masalan duk wanda ya kamanta kanshi da kafirai alal misali fil libas a wajen sutura wa gairi ko wani abu daban ya ce a a aubil fusaki ko mutum ya kamanta kanshi da wasu fasikai au fujjari ko wasu mutanen banza au bi ahli tasawuf ko da sufaye au sulaha'il abrar ko mutanen kirki sanannu a wajen kirki fa huwa minhum aifil ismi awul khair idan mutum ya kama da mutanen kirki to zai zama yana tare da su wajen aikin alkhairi da suke wajen shaida alheri da ake musu wajen alherin da ake fata su samu idan mutum ya kama da mutanen banza to zai tarayya da su wajen zunubin da suke dauka wajen mummunan kallon da ake musu wajen tsorata musu mummunan makoma da ake wannan shine abin da yake faɗa duk abin da mutum ya kama da shi inji mulayul kari hadisin na nufin zaka zama cikin su kaga ai kaumin da aka ce bai takaitu akan mutanen kirki ko mutanen banza ba duk irin mutanen da kai kama da su daga cikin nau'in kamar shine kama da wasu mutane a cikin sutura yace to kana cikin su hakanan almunawi a cikin faidul qadir yake cewa ai tazayya fi zahirihi bi zayyihi mutun yayi kama da su a zahiri da irin sutarsu wasa'ir siyarihim da sauran tsare-tsaren wasu mutane wa hadihim ko tafarkin su fi malbasihim wajen sutarsu wa ba'adi af'alihim ko wasu ayyuka da aka san wasu mutane da shi shi ko ibn taymiya da yago kan wannan hadisi kamar yadda muka ji a cikin al-iqtida yake cewa zahirul hadithil kufr zahirin wannan hadisin kai kama da kafirai to zaka yi zama kafiri kai ma yace wa aqalluha wa aqallu ma fihi tahrim mafi karancin abin da za a hukunta na wannan hadisi shine a ce idan kai haka ka aikata haramu mafi karanci kenan in bai kai ga kafirci ban kai kama da kafirai za ka yi zama kafir amma mafi karancin hukunci a ce in kai kama da su ka aikata haramu ina fata muna ganewa jama'a to malamai su yi kokarin su yi babti na wannan ka'ida domin ka'ida ce mashhuriya a cikin addinin musulunci akwai ayoyi da suka nuna hani zuwa ga koyi da kafirai waɗanda malamai sun istinbatin waɗannan ka'idoji daga cikinsu alal misali faɗin Allah wallazina لا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية الله يتي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم in wannan aya ta cikin suratul baqara tana ishara zuwa ga zargi da Allah subhanahu wataala yayi mu wasu mutane saboda sun faɗi irin abinda na gabanin suka faɗa kafin Allah ya ce walladina wa qala alladina la ya'lamuna jahilai suka ce laula yukallimuna Allah yo Allah ya magana da mu mana auta atina aya ko a nuna mana wata aya abin mamaki amsar da Allah ya ba su yace kazalika qala allazina min qabli irin wannan muguwar maganar ita ce na gabanin su suka faɗa kaga Allah ya zarge su ta hanyar cewa aikin su mummuna yayi kama da irin aikin mutanen annabi Musa sune min qablihim ina fata mun gane wannan haka idan muka dauki kaman fadin Allah wala takunu كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات kar ku rarrabu ku sassaɓa ku zama irin waɗancan da suka sassaɓa bayan shari'a ta zo musu ita ma aya ce a cikin sutu ali imran ko Allah yake cewa ulaika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba kaga shi ma Allah ya ja kunnan mu'minai da cewa kada su yi aiki irin na kafiran da suka gabata irin na al'ummar da suka gabata haka Allah yake cewa sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wala tattabi ahwa alladhina la ya'lam Allah yace sannan mun sanya ka akan wani tafarki na al'amari ka bu wannan tafarkin wala tattabi ahwa alladhina la ya'lam kar ka sake ka bi tafarkin waɗanda ba su da ilimi game da al'amarin Allah wannan ya cikin suratul jafiya Allah yace innahum lan yugnu anka min Allah shay'a to jama'a ku ji kaida waɗanda suke ba mu ba mu'minai waɗanda suke kafirai kenan wasu al'ummomi da Allah ya hana abi su sai Allah ya ga manzo Allah ya ce ba za su tsina na maka komai ba innahum lam innahum lan yugnu anka min Allah shay'a ba za su tsina na maka komai a gaban Allah ba to yanzu kuma da muka lalace mu musulmai sai muna ganin kamar waɗannan kafirai da muke koyi da su za su tsina na mana wani abin tsiya to qur'ani ya bada ka'ida innahum lan yughnu 'anka min allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd lalle su kafirai ba za su yi maka amfanin komai a wurin Allah ba suna da jibunta junansu ire-iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa jama'a irin su wadda kathirun min ahli kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim kaga wannan aya kuma tana nuni zuwa ga cewa ashe kafirai daga cikin ajandarsu daga cikin manufofinsu akwai ƙoƙarin su ga cewa sai sun sa kuɗin akan hanyarsu suna da ajanda suna da program suna da mashru'i na tunanin yaya za a yi su mai da kukan tafarkinsu ƙwar'ani ya faɗi wannan kuma tarihi ya tabbata tarihi ya tabbatar da azamuna da dama kafirai sukan yi shiri na musamman na su ga wace hanya za su bi wajen su ga cewa sun rikita wa musulmai al'amarin tunaninsu da al'adunsu da tsarin rayuwarsu musulman su koma suna binsu kamar da Allah ya fara dinnan cewa wadda kathirun min ahlil kitabi da dama daga cikin kiristoci da yahudawa suna fata suna so lauyar dunaku ina ma su mai da ku min ba'di imanikum bayan kun yi imani kufaran su mai da ku kafirai to kaga abinda suke nufi su mai da mu kenan dan me mu kuma zamu dinga taya su wannan aikin mu da kanmu mu kirkiro wa kanmu hanyoyin koyi da su mu da kanmu mu sahale wa kanmu mu yi tabun su mu yi tabun su kamar akuya da yatta babu shakka wannan aiki ne na bata dan haka kai ibn taymiya yake cewa abun ma na iya kaiwa ga kafirci ina fata mun gane wannan to shi sa sai malamai suka ce to kama da wasu al'ummomi kwaikwayo iri biyu ne akwai at-tashabbuhul muharram shine da yake magana anan ko kuma at-tashabbuhul mubah akwai wanda ya halasta wanne ne muharram shine suka ce huwa fi'lu kullu fi'lu kulli ma huwa min khasa'isil kuffar aikata duk wani abu wanda yake yake banci kafirai mimma lam yarid fi shar'ina wanda kuma bai zo a cikin shari'a musulunci ba sawa'un fa'alahu muwafaqatan shin mutum ya aikata ne da gangan dan yayi koyi da su aw li shahwatin ko dan kawai abin ya burge shi aw shubhatin ko kuma yana ganin akwai fuskar da za a iya daukan abin ai koyi da shi ma'ana ko da manufarka kawai kana cewa ne ni ina koyi da kafirai ne ni ina koyi da turawa ne ma'ana kai dan boko ne boko aqida mai koyi da turawa ko kuma ka yi abin ne don kawai abin ya burge ka kana ma da aƙida kana da ra'ayi na cewa bai kamata a yi koyi da turawa ba amma a wani waje sai ya burge ka alal misali sai ga mutum ustazu amma ya ɗauki aƙidar tsarin iyali aƙidar ƙin haihuwa aƙidar ƙin aure fiye da ɗaya amma ko musulmi ne ahalu suna da aƙidarsa kaga yanzu wannan ya burge shi ne wani ra'ayi ne kawai ya burge shi kuma bai san cewa wannan ra'ayin ba mai kyau bane watakila to ko kuma mutum ya zama yayi saboda wata shubuha kamar irin shubuhin da suka yawa a yanzu a cikin mutane shubuha ita ce wani abu wanda ya kama da dalili ya kama da hujja amma kuma hakikanin gaskiya ba hujja bane mafi yawan abubuwan da mutane suke kawowa na cewa to a yanzu turawa su ne kan gaba a duniya dole a bi su in ba a bi su ba dole a irin tsarin siyasar su dole a fito a irin abin da suka ce to wannan sunanta shubuha kamar misali shigoyin da mutane suke amfani da su wajen halasta ka'idoji da tafarkin rayuwar kafirai kamar muzahara kamar yin fito na fito da masu mulki da sauransu irin waɗannan da ake koyi da tafarkin kafirai a kai shubuha ce take shiga mutane to ko da wanne kai haramun wanne ne wanda ya halasta sai malamai suka ce huwa fi'lu amalin laysa ma'khudun 'ala al-kufari fil asl lakin al-kufara yaf'alunahu aidan shine abinda asali ba da kafirai aka same shi ba amma su ma suna yi kamar yadda wasu al'ummomi ma suna yi to wannan ko ka aikata ba za a ce ka yi koyi da su wanda ke koyi na haramci ba to akwai wani malami mai suna malam suhail hassan mai littafin annahayu abin nan kitabu sunan wal athar fi nahyi an tashabbuh bil kuffar kitabu sunani wal athar fi nahyi an tashabbuh bil kuffar a ciki sai ya kawo wasu dawabit guda biyar wasu ka'idoji guda biyar ya ce da su ake gane in ya halasta in bai halasta ba wai kawai kai ne za ka ce to ina ganin ka za a yi ba nasu bane su kare ya ce ƙa'ida ta farko Allah ya kuna min taƙalidihim wa sha'iri kar ya zama wannan abun bayi daga cikin taƙalid al'adunsu wa sha'airihim da kuma abin da aka san suna tutiya da shi kamar cin abinci da hagu cin abinci da hagu ko mutum da ya karatu ba ko jahili ya san cewa al'ada arnaci kowa ya sani ko kama ce gaba ɗaya maka ce al'ada shedan duk musulmi ya san wannan kamar wani abu ne ma'alul min dini bid darura domin ko yaro kankani zai ci abinci da za ka ga uwan shi da yayin shi suna hana shi to mutum yayi wannan abu irin haka cin abinci da hagu yanzu baya ga halin da shari'a ta yi akan shi kuma al'adun kafirai da aka san su da su al'adu ne na kafirai sannan haka ya ce Allah ya kuna min shar'ihimul khas bihim kai ya zama kuma wani abu ne na addinin kafirai wanda yake banta da su kamar mene kamar tabattuli kin yin aure kaga qur'ani ya ambace shi abinda suka ƙara da Allah bai sa su ba ruhbaniyata nifta da uha ma katabnaha alaihi to yanzu wannan shi ma bai halasta ba Allah ya kuna fi shar'ina bayanun khasun bidhalika al'amal muwafaqatan aw mukhalafatan Allah alaliba a cikin addinin musulunci ba samu wani abu da ya magana akan wannan abun yace ayi ko a bayi kaga kamar gemu cikin shari'a musulunci an ce a bar gemu saboda a saba musu to kaga wannan shari'a ta zo da muwafaqa akan barin gemu ta kuma faɗi cewa su suna askewa to mutum ba zai aske ya ce ai halas ba ne ba su kaɗai suke askewa hakanan Allah yi tu'addil muwafaka ila mukhalafati amrin fi dinina kada garin ƙoƙarin dacewa da su akan wannan abin da suke yi mu kuma ya kai mu zuwa ga saba wani abu da yake sananne a shari'a shine kamar abin da misali da su dimokuraɗiyya ta farkin kafirai ne kowa ya sani a cikin usul ɗinta akwai adawa yin fito na fito da abinda gwamnati take akai yanzu wannan halas ne su agunsu to idan ka ɗauke shi garin ka halasta shi saboda ya zo a wurinsu to za kuma ka saba wa nassoshi da dama da shari'a ta hana kuma yin fito na fito da shugabanni to kaga wannan zai zai bayu zuwa ga saba wani abu sananne addini na biyar yace Allah ta kuna al-muwafaqa fi a'yadihi ya zama sabawan to dacewa da su ya zama ba a bikinsu ba ne inda a maganar biki ne babu inda aka halasta ka dace da su sawa'un biki ne na sallolinsu kamar kirsimeti ko new year ko easter ko good friday ko wacece ko wacece da ake yanzu wata black friday ko ake ce mata wani na siyayya din nan na ake ce mata ne ma black friday to da ire-irensu waɗannan ba a dacewa da su kwata-kwata to wani abu kuma wanda yake ake ilhakin shi da wannan shine bukukuwa na yau da kullum bukin aure bukin mutuwa kaga su abun su mutuwa ma buki ce bukin aure da bukin mutuwa da bukin anniversary tunawa da ranar haihuwar wani tunawa da ranar mutuwa wani tunawa da shekara goma da kafa kaza ranar kaza ranar kaza duk wannan bukukuwan ba a koyi da kafirai a cikinsu babu wanda musulunci ya ba da dama ya koyi shi za mu zo mu ji magana a gaba game da musamman mas'ala ta buki ka duba ka ga yadda al'ummar mu ta rikice ta rude game da bukin aure babu wani abu da kafirai suke sai da yaban musulman suna yin shi har ma da kai saboda fito na fito da suke da shari'ar Allah kuma musulmai ne suke yi hausawa da fulani da yarbawa da nufawa da duk sauran ƙabilunmu har ma saboda tsokanan Allah in an zo za a yi irin wannan shashanci a zo a buɗe taro da addu'a ko a ce a karanta wasu ayi na alƙur'ani ko a ce wani ya zo ya nasiha ga ango da amarya sannan kuma a ci gaba da baɗala tsawon dare a yi cakuɗaɗɗeniyar maza da mata a yi tsaraici a yi almubazzaranci a gayyato shedanun mawaka da makaɗa sirawa su cashe ango da amarya da uwa ango da amarya duk su tashi sirawa jama'a saboda rashin mutunci da rashin sanin ciwon kai mace shekarar ta hamsin da biyar wata shekarar ta sittin ta zo a gaban matar ɗanta ko mijin yarta tana rawa tana kaɗa ƙugu jama'a wani irin wani irin fasaji ne wannan a cikin al'umma mai da ya yaɗu kuma gobe gobe asabar kuma su wanke kayan su saka hijabai su tafi islamiyya duk su tafi su suke cika islamiyya unguwa su ne a makarantun hadda su ne masu kawo zoɓo na sadakar abin nan almajirai a masallaci jiya kuma sun gama shashancin su a wuraren biki wani irin khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a ne mutane suke Allah shi kyauta babu shakka sai mutane sun tashi sun hana wannan iyaye da shugabanni da masu fada aji a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗi mutanen da ba za su shiga aljanna ba ya ce daga ciki akwai almudminu alal khamri dan ruwa mai tambele kullun yana cikin giya ya kasa tuba annabi ya ce wadayyu da wanda yake ba shi da kishi annabi ya fassara a cikin riwaya Abu Dawud da Hakim yace allazi la yamna'u ahlahu min min al-khubuth wanda bai hana iyalan shi yin abun barna ya gane yin barna a gidan shi ba zai iya hana ba shine irin wannan yaga sun fita da riguna marasa kafada za a tafi biki ba zai hana ba wani ma yana gida yana katun jarida kawai abin shi ko kuma dai ya tafi ya ba su izini yaga hotunan 'ya'yan shi da matan shi da kannan shi akan Instagram ana ta yadawa sun yi biki babu abin da ya dame shi to wannan annabi ya ce ko kanshi aljanna ba zai ji ba da haka kai namiji da baka zuwa gun wannan bikin amma kuma ka ba iyalanka suna yi ka san wannan Allah shi kyauta na ƙarshe da ya kawo shine yace an takuna almuwafaqa bi qadari alhaja idan zaka dace da su din ma to ya zama ka dace da su ne gwargwadon bukata akwai abinda an san shi tsarin turawa ne amma kuna da bukata zuwa gare shi saboda wata maslaha ta rayuwa tsarin gini tsarin makarantu tsarin semista tsarin faculty da sauransu ku musulmai ne za ku kafa makarantar boko dole akwai tsare-tsaren da sai kun yi wanda ba a san su ba sai a gun turawa irin su uniform din nan da makamantansu za a yi laboratory za a yi amfani da wasu littattafai wanda su suka rubuta to wannan a yi su gwargwadon bukata kada kawai don kuna boko sai ku lalace ku yi abin da kun san ba daidai ba ne cakuɗa maza da mata ƙin tashi a je a yi sallah lokacin sallah ƙaryata abubuwan da suke sanannu a addini saboda malaman kimiyya sun ce ba haka ba ne da ire-iren waɗannan ga duk wannan ba za ku yi su ba amma za ku ɗauki abin da yake gwargwadon hali gwargwadon bukata to anan da yan boko haram su suka kasa gane yadda ake fasara abubuwa sai su ce duka boko haram Allah ya shirye su malin ya ci gaba da cewa fa in qala qa'ilun idan wani mai tambaya yace inna la naqsidu tashabbuha bihim idan kaga mutum yana yin wani abu irin na kafirai ka mishi magana cewa wani eh wannan tsarin kafirai ne sai ce to aini ba niyyata bace ai mutane suna faɗa wannan it's a very common question ni ba niyyata in yi koyi da su ba ni dai nayi abu na ne kawai fa yuqalu lahu sai a ce mishi nafsul muwafaqati wal musharakati lahum ai ita kanta dacewa da su da yin tarayya da su fi a ayadihim a bukukuwan su wa mawasilihim da abubuwan da suke yi na shekara shekara haramun mujarradin yin haka din haramun bi dalili ma sabata fil hadisi sahih ina dalilinka ya kai imamu zahabi shine abin da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu naha anis salati waqta tulu'ish shamsi wa waqta ghurubiha annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda al-imam al-bukhari da muslim da nasa'i suka fitar daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi ya hana abu huraira yace annabi ya hana yin sallah daidai lokacin fitowar rana da kuma daidai lokacin faduwarta sanda rana ke fitowa da kuma sanda take faduwa sanda ta yi ja din da sanda ta yi ja take tasowa daga gabas da sanda ta yi ja take sauka ta yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wanda ya wata ibada a wannan lokaci sawabin sallar nafila ce ko sallar gawa abinda kawai mutum zai iya a lokacin shine wanda ya rasa sallah kama a ce lokacin mutum ya farka daga bacci ko ya tuna cewa bai yi sallah ba to ana annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya riski raka'a daya kafara na tafa'i ya riski al'asar amma haka nan kawai mutum zai tashi yace bari ya kama nafila daidai wannan lokacin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada illar hanin yace innaha tatlu'u baina qarnai shaytan rana tana fitowa ne daidai kahonnin wani shedani wa hina idin yasjudu al kuffar a lokacin kafirai suke mata sujuda kafirai masu bautar rana suna ma rana sujuda sai aka samu wani takadarin shedani sai zai tsaya daidai wajen sai zama shi suke wasu juda ba su sani yanzu kaga wal musalli la yaqsudu zalika wanda zai yi sallah musulmi a wannan lokacin ai kaga ba zai nufaci yin sallan nan don ya bauta wata shedanin ba duk da haka aka hana id law qasadahu kafara domin da zai nufaci wannan ya zama kafiri lakin nan nafsal muwafaqati wal musharakati lahum fi zalika haram amma da haka aka ce wannan dacewar da zai da su haramun dacewar da zai da su yayi abu irin yadda suke yi ko lokacin da suke yi haramun ne ba tare da ya nufata ba to ya kai ne cewa kai baka nufaci koyi da kafirai a cikin abin da kake ba ka sani da cewa ba sai ka nufaci koyi da su ba in dai ka dace da koyi da su manufarka ba ita ce abin lura ba zahirin abin da kai shine abin lura a wajen wa fi mushabahati min al-mafasid aidan malam yace daga cikin barnar da ke faruwa sakamakon koyi da kafirai anna auladal muslimina tansha'u ala hubbi hadhihi al-a'yadi al-kufriyya ƴaƴan musulmai za su taso akan son irin waɗannan bukukuwa na kafirai lima tusna'u lahum fiha min ar-rahati saboda abin da ake musu a ciki na walwala da sakewa da samun jin daɗi da annashuwa wal kiswati da sabon kaya kayan sallah wal at'imati da kayan abinci irin abubuwa da ake ci na abinci wa khubdil aqras da cake wa gairi zalika da makamancin wannan a ɗabi'ar yaro me yasa yaro yake son sallah yanzu azumin da aka fara zaka ga yaro shi tunanin shi kawai sallah musamman tunda an riga an mai riga sallah an siyo takalmi ko an kai dinki yana nan kullun lissafi yake countdown yake na sallah me ya damo shi da sallah wannan gayin da za a yi da ziyarce-ziyarce da cin abinci da yawon sallah da barka da sallah shi ne kawai bukatun shi ko to idan ya zama an taso da rayuwarsa ya tashi ya ga a gidansu ba ranar sallah karama da babba kare ake yin wannan ba ana yin wannan ranar kirsimeti ana yin wannan ranar esta ana yin wannan ranar ashura to duk zai hada da su a cikin abin da yake kauna a cikin ransa a cikin ranakun da yake lissafa sun kusa zuwa a cikin ranakun da yake mashiri to kaga an sa mishi mummuna akida a cikin zuciyarsa da haka wajibi ne musulmai su guje wa waɗannan abubuwa fa bi isal murabbi anta zabi yace Allah wadaranka a matsayin mai tarbiyyar yaro a matsayin ka na uba da ka sa mishi akida kafiri Allah wadaran wannan aiki naka ayyuhal muslimu ya kai musulmi bai kafirta ka ba fa yace idza lam tanha ahlaka wa auladaka an zalika in dai ka kasa hana wato iyalanka da ƴaƴanka matanka da ‘ya'yanka ka kasa hana su koyi da kafirai wato arrifahun anna zalika idun nasara a wata nuska indan nasara ka kasa nuna musu cewa wannan al'adar kafirai ne la yi hidu lana annu sharikahun wani shabihahun fiha ba zai yi mai koyi da su a kai ba tun ranar farko da matakka da ‘ya'yanka za su ce mai gida gobe fa kaza ne ga wata ya kamata a je a mayaran nan siyayya saboda kaga duk makwabtan mu dinnan sun gama shiri sun siyo awaki sun sai mayaran su kaza za a je park gobe ta ranar zaka ce a ai mu musulmai ne su kirista ne kawai in ka ga musu haka shikenan su ji haushin da za su ci su hakura amma in ka ce eh to shikenan saboda maslaha amma dai to ai dama akwai ma wasu abokan mu a wajen aiki sun ma ce za su gayyace ni to shikenan sai mu je gaba ki daya daga nan sai a tashi sai a je sai a yi siyayya in ana faɗa wannan za ka kai ustazu baka san ana yin wannan saboda kai musulmi ne cikakke walillahi alhamd amma yan boko wannan abin shi suke jama'a da ka je nan birane irin Kaduna irin Kano balantana irin su Abuja da Lagos da Fatakot da makamantansu saboda cakuɗeɗeniya wanda mun faɗa dama na daga cikin illar cakuɗeɗeniya da arna shine dole baka sani ba ma za ka koyi al'adunsu mafi karanci shine ka daina ganin munin al'adu wanda haka zaka kullum mutane suna tambaya ala gafarta malam ga wani dan ofis ɗinmu ne ya rasu kuma ban shi ya rasu amma kirista ne kuma muna zaman lafiya da su muna so mu je jana'iza yanzu ma je so suke kawai kana musu cewa eh ba komai su je kawai an je jana'izar algatu malam an ce a yi addu'a ni na rasa addu'a da zan yi me kai ka da matan asali kai zaman ka a gida kuma zahabi ne faɗa mana a nan gaba zaka ga su ba sa mana wannan mujamalar ba sa yi mana wannan mujamalar kwata-kwata yanzu gobe lahadi a nan birnin zaria birnin musulmi idan ka bi titunan nan inda inyamurai da sauran arna ke sai da kaya za ka tarar da su kama ana dokar taɓaci babu kowa babu kowa amma ranar idi ranar idinmu da gwamnati ma ta ba da kuki ce kowa ya zauna a gida ku in kuka tashi fita idi za ku tarar sun buɗe shagunansu ba haka bane ba za su muku mujamala su ce to yau mutanen nan suna biki wannan gidajen da muke haya gidajensu ne garin nan garinsu ne kuma su ne ma kwastomomin namu kuma bari mu haƙura mu zauna a gida ba za su yi haka ba da za ga sun buɗe da mai sai da taya da mai sai da electronics da mai sai da kayan plumbing duka kowa ya buɗe ya saka gajeren wanda shi yadda ya saba yana tsaye ko kuma kuna zuwa idi ko juma'a kuna dawo ba za su taɓa muku mujamala su ce su bari su haƙura da kasuwarsu saboda kuna yin wani sha'ani ba ba za su taɓa yi ba tare da cewa kuma al'adance ranar ba za a yi ciniki ba saboda kun shagaltu da wancan bikin amma ku kuna nan kuna kwaikwayonsu ‘ya'yanku na buga knockout ‘ya'yanku na zuwa fatin ainihin kirismeti ‘ya'yanku na zuwa bikin easter ‘ya'yanku na yin kaza don me za ku daga kwaikwayonsu bayan su ne ya kamata su kwaikwayo ku musulmin farko jama'a wanda muke tutiyar muna binsu duk inda suka je ƙoƙari suke suka cewa su aka kwaikwaya don su suka zo da alkhairi su suka zo da alkhairi suka je andalus sai da suka canza gaba ɗaya andalus haka kalli duk waɗannan ƙasashe misra jazair algeria da makamantansu ƙasashen turkiya ƙasashen afghanistan duk waɗannan ƙasashen da farisa da iraki da musulmi suka kai musulunci sai da aka waye gari al'adarsu da addininsu da yarensu da tunaninsu kowa shi yake bi saboda ba za su zo su zama subjugated su dinga kwaikwayon naku ba za su ta yin nasu ne har ya yaɗu kwatankwacin yadda bahaushe yake rike da yaren hausa da ma an yi wannan kwatancan da aka gani ko london kaji za ka ji hausa suna yin yarensu ba su fasa yin shi ba ko ko a kudu ko a arewa ko a official setting ko a formal ko a ina ne ba wuce in ta kure mai zai hausa a mushi ko kuma ya ga mai jin hausa zai mushi to haka musulmai suke da al'ada su riko da al'ada riko da tafarkin su ba irin yadda muke danna yanzu ba Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa kar zayyana shaytanu zalika likathir min al-jahl hakika shaytan ya kawata wannan tunani ga da dama daga cikin jahilai wal ulama ilgafili kai hadda ma malamai wanda suka gafala walau kana masnunan mansuban lil ilmi ko da mutumin ana danganta shi zuwa ga ilimi in yana irin wannan to gafalalle ne fa inna ilmahu wabalun alayhi ilmin shi ya zama mishi bala'i ya zama mishi sanadiyar bata kama qala sallallahu alaihi wasallama kuma da annabi yake cewa ashaddun nasi azaban yawmal qiyama alimun lam yanfa'ahu Allahu bi ilmihi mafi tsananin azaba cikin mutane ranar alkiyama shine malamin da Allah bai amfanar da shi da iliminsa wannan hadisi da yana da matsala cikin isnadinsa al-Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin As-Saghir haka al-Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman haka nan kuma Al-Ajuri a cikin Akhlaqul Ulama haka al-Imam Ibn Adi al-Jurjani a cikin Al-Kamil haka Ibn Adi haka Al-Khatib amin a cikin Al-Kifaya da kuma ibnu abdul barri a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli gashi malam yayin takhrijin sa yake cewa akhrajahu al-ajuri fi akhlaqil ulama ibnu abdul barri ibnu asakir fi dhammi man la ya'malu bi ilmihi duk wannan malamai sun fitar da shi wa tabarani fi as-saghir da tabarani a cikin as-saghir yace wa sanaduhu da'ifun jiddan isnadin sa mai rauni ne kwarai usmanul burri tarakahu ghayru wahid a isnadin akwai wani mutum mai suna Usman bin Miksam al-Burri Abu Salama wanda mutumin garin Basra ne alkali ne babban malami ne mai fatawa ne amma hadisin shi gabaki ɗaya guda 20 ne a cikin tarihi da haka yana daga cikin muqillun a cikin hadisi sannan malaman hadisi kusan sun yi rubutu gabaki ɗayan su akan wurgar da hadisinsa al-Imam Tirmidhi a cikin As-Sunan al-Jami' na Tirmidhi ya fitar da hadisin shi guda ɗaya kuma shi ma da ya fitar da shi ce mai rauni shi ne hadisin da aka ce annabi wai ya ce riwaya sai na bakar wai annabi wai ya ce mal'unun man darra mu'minan au makarabi duk wanda ya fitar da wani mumini ko ya mumini ma kirki to wannan tsinan ne hadisin dai bai inganta ba amma babu shakka fitar da mumini ba daidai bane Tirmidhi ya fitar mishi da wannan hadisin kwaya ɗaya kadai daga cikin ashabul kutubus sita ina fata mun gane to don haka zaka ga al-Imam Ibn mubarak al-Imam nasai al-Imam Ibn Hibban a cikin Majruhin Ibn Adil a cikin Al-Kamil Ibn al-Jawzi a cikin Ad-Du'afa wal Matrukin duk waɗannan malamai sun hada kan yin rudugu a kansa saboda yana da bid'a ta kadariyanci sannan kuma yana da rauni a haddasa Usman ibn Miksam al-Bur da haka wannan isnadi ne mai rauni kwarai to amma sai malam yayi marmaza yace walakin al-haditha sabata mawqufan ala Abi Darda amma wannan hadisi ya tabbata magana Abu Darda'i wanda Abu Darda yake yake faɗan maganganu ire-iren waɗannan kala daban-daban zaka gansu a cikin tafin Iqtida'ul Ilm al-Amal na Shidi al-Khatib al-Baghdadi haka darimi ma ya ruwaito shi da ibnu mubarak a cikin az-zuhd da abu nu'aymin a cikin al-hilya da kuma ibnu abdul barri a cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi duka sun ruwaito shi daga cikin lafazin abu dada yake cewa innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman wa lan takuna muta'alliman hatta takuna amilan bima alimta baka zama malami sai ka zama dalibi baka zama kuma dalibin ilimi sai ka zama mai aiki da ilimin da ka sani a wata riwaya yake cewa laysa al-ilmu bi kasratil riwaya walakin al-ilma bil amal wal qasd ilmi ba shine yawan riwaya ka ba a'a kyakkyawan manufa da kyakkyawan aiki sannan al-imam al-khatib al-baghdadi kamar da malai fada ya ce kullu man alima shay'an wa amila bi khilafihi aqabahu Allah yawm al-qiyamah duk wanda ya san wani ilimi amma kuma sai ake aiki da sabanin wannan ilimin to ranar alkiyama Allah zai mishi hukunci na ukuba akan irin wannan aikin da yayi shine anan sai shi mai tahqiqin nan wato malam Ali Hassan rahmatullahi alaihi sai ya ce wannan وقد ساق الخطيب البغدادي في اقتداء العلم العمل آثارا وأخبارا كثيرة توكيدا توكيدا لهذا الخطيب البغدادي أتكي اقتداء العلم والعمل اقتداء العلم العمل يا كاو مغنغنو daga magabata wanda suke tabbatar da wannan ka'ida ta cewa aiki da ilimi shine gaskiyar ilimi rashin aiki da ilimi halaka ne bata ne daga ciki akwai maganar da ya kawo daga sa'ad ibn abdullahi at-tustari da yake cewa annasu kulluhum sukara illa al-ulama wal ulama kulluhum hayara illa al-amiluna bi ilmi duk mutane suna cikin magagi suna cikin tambele in banda malamai su malamai dukan suna cikin rudani in banda masu aiki da ilmin su cikin malamai haka nan maganar maliku ibn dinar wani ta shahara da yake cewa من تعلم العلم للعمل كسره العلم ومن تعلمه للفخر أو غيره زاده فخرا wanda ya koyi ilimi dan ya aiki to sai ilimin sai ya lankwasa shi sai ga duk abin da aka faɗa mai na ilimi sai yi wanda ya koyi ilimi dan wata manufa ta duniya kuma sai ilimin ya ƙara mashi alfahari shi zaka ji yana cewa ai yafi kowa ilimi ai yafi kowa sani ai shi mashhuri ne ai shi kaza ne duk wanda kaje yana faɗa haka alama dama bai koyi ilimi dan aiki ba Allah ka tsare mu da asar da yawa ne da khatibu ya kawo suna da yawa sosai a cikin wannan dan karamin tafi nashi mai albarka mai suna iktida'ul ilm al'amal haka nan wancan da ya ambata dayan na limamu ibn asakir abul qasim ibn asakir dimashqi shine zammu man la ya'malu bi ilmi wanda asalin shi kaman zaka iya cewa a zamanance zaka ce kaman laccaci domin imla'i ne shi malam abul qasim ibn asakir yamo dalibai game da game da wato falala aiki da ilimi ko kuma zargin wanda baya aiki da iliminsa zammu man la ya'malu bi ilmi Allah ya gafarta ma waɗannan malamai gaba da su malam yace wa yajibu ala waliyil amri alqiyam fi tarki hadha bi kulli mumkin a wata nuskha kafin wannan larabcin sai aka ce zahabi ya rubuta wallahi la ya waliyul amri sukutu ala hada sannan sai ce waya jibu alaihi yace na rantse da Allah duk wanda yake da ruko game da al'amarin musulmai shugaba mai fada aji duk wanda yake sai fada aji bai halasta mushi ya kyala mutane su gaba da irin wannan koyi da kafirai haka a makance ba ji ba gani ba bai halasta mushi yace waya jibu ala waliyul amri alqiyamu fi tarki hada wajibi ne ga shugaba ya tsayu a wajen ganin cewa musulmai wato subjects ɗinsa al'ummarsa sun daina irin waɗannan ayyuka na koyi da kafirai bi kulle mumkinin da duk abin da zai iya ta hanyar ya sa a yi wa'azi ya sa a karantar a yi kamfen a gidan rediyo da tv da jaridu da makarantu a kafa hukumomin wayar da kai a kafa hukumar doka ta hisba wadda za ta hana irin waɗannan abubuwa wanda ta hana musulmai koyi da kafirai wajibi ne akan duk shugaba yayin wannan in ji malam zahabi yace fa inna fi baqaihi tajarriyan li ahli salibi ala izhari sha'iri domin barin ana ci gaba da koyi da kafirai a bukukuwan su to ana taimaka musu ne wajen yada addinin su a kasashen musulmai tare da cewa daga cikin sharuɗa mun ji a baya sharuɗan da Umar ya kafa musu in za ku zauna a ƙasashen musulmai da ma sharuɗar da aka ba musu a zamanin wancan sarkin da muka ji na cikin na zamanin ainihin almamali cewa in za ku zauna a ƙasashen musulmai turan da za ku yi wani bikinku za ku shiga ne kawai ku yi shi a cikin cocinku kaɗai ba za ku fito ku shahara shi ba mana kamar irin sallar nan da ake zamanin corona a ce to sallar idi kowa siya masallaci a unguwarsu babu bikin sallah babu hawan sarki babu komai babu buga tambura ko to haka ake so kirista in an bar su masu raya ƙarshen musulmai idan za su yi bikinsu na kiristanci to su shiga cocinsu su yi a nan su gama su fito babu wanda ya san abin da suka yi amma matuƙar za a bari 'ya'ya da matan musulmai suna ganin su ana sakawa live a tv ana yi to za su yi mutane illa Allah shi kyauta malam yace wa qad ruya an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala arwaito daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa la tata'allamu ratanatal ajim ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم مرنا خطاب الله يكارى مسيدا aka rawaito wannan magana daga gare shi kamar yadda yake cikin as-sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi da littafin al-Musannaf na Abdul Razzaq as-Sanani kuma an za iya tunawa mun karanta wannan karatu a cikin al-Iqtida na Ibn Taymiyyah kuma Ibn Taymiyyah ya inganta wannan riwaya daga Umar dan Khattab Umar yace la ta'allamu haka yake a wata riwaya da ta'un guda daya la ta'allamu ratalatal a'ajim kar ku dinga koyan gwalangwasan kafirai su ne a ajim a nan me yake nufi da ratsana shi ne kullu lokacin la ya famuha man tukallimuhu biha duk harshen da za ka gaya wa mutum wanda baya ji wato ka zo kana magana da yaren da ba a ji sai a ce kana gwalangwaso ne kana zaurance kana ratsana to idan wannan yaren ya zama yaren kafirai ne to haramun ne ka koyi shi wannan shi ne al'asu game da yararkan kafirai in kun tuna mun tattauna wannan magana tattaunawa mai tsayi wanda kuma dole za ta sake bujurowa ko da abin nan ardon to ina hukuncin turancin ingilishi da turancin faranse musamman biyun nan da suka zama alaƙaƙai kowa yana koyansu wannan malamai sun yi magana a kansu kuma sun nemi ma abin mas'alar mafita cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura zaidu ya je koyan mushi yare na kafirai ya ce ban amintu da su game da addini na ba to idan da irin wannan manufar ce don kare addinin musulunci ko kare al'umman musulmai ko kare musu wata bukata babu laifi mutum ya koyi wani yare in za ka yi koyar duka yarukan duniya babu laifi amma kawai ya zama kana koya ne wai don ka zama irinsu ka dinga koyi da su kai ma a dinga maka kallon ɗan bari wayayye to wannan haramun domin kamar da bin tamiya yake faɗa mun karanta a baya da yake cewa al-lisanul arabi shi'arun min sha'airil islam harshen larabci yana daga cikin tamburan musulunci yace wal lughatu min ahammi sha'airil umam harshe language yana daga cikin mafi girman abin da ke bambance al'ummomi allati yatamayyazuna biha wanda ake bambance wannan wani irin mutum ne wannan wani iri ne abu na farko da za a bambance mutum da shi shine yaren da yake magana da shi da zarar mutum ya magana da Hausa a ce Bahaushe ya magana da Fullanci a ce ba Fulatani ya magana da Nufanci a ce ba Nufe ya magana da Yarbanci a ce ba Yarbe yare na daga cikin abu mafi muhimmanci da ake bambance al'umma musamman a irin communities ɗinmu a irin societies ɗinmu wanda yake multicultural wato wanda yake yana da al'umma iri daban-daban yanzu kashe garin kano sokoto katsina kaduna borno ibadan da duk garuruwan nan na musulmai za ga mutane da shiga iri ɗaya da yawa amma kowa na da yaren shi ko ƙabilarsu to daga cikin abin da mutane suke bambance junansu akwai yaren kana cikin tafiya a wani gari da baka tsammanin akwai mai jin irin yarenka da zaran yi maka irin yaren za ga ya zama ɗan uwanka ko da kuwa ka yi discoverin cewa ai koya yi yanzu ka je kasashen inyamurai ana ganin ka ba haushe sai ka ga wata 'yar kasuwa ko wani ɗan a caɓa sai kawai gajiya maka hausa sai ka ganta ba musulma ba ce ba ba haushiya ba ce ba 'yar arewa ba ce amma ta taɓa zama kaduna ko mijinta soja ne ya taɓa aiki a jos ko ya yi aikin ɗan sanda a lakwaja nan ta koya hausa za ta baka labarin duka al'adu kana jinta da wannan yaran za ka kasa ki jiki da ita za ka ta zama ‘yan uwarka za ka ka amince mata me ya kawo wannan saboda ta ji yaranka a tashan mota a tashan mota mai tallar abin nan dan kwali da da hankici in ya ga in ya mura ta leko daga motar luxurious ta mai hausa sai ya mata raki na san kudu wanda yake tafiya ya sha gani waɗannan misalan ashe kaga yare din wani muhimmin identity ne to kai ko musulmi duk wannan abin da ake cewa kada ka yi na koyi da kafirai ana gaya maka ne don kada ka losing identity ɗinka idan ka rasa yarenka ka rasa identity na farko shi yasa za ka ga akwai mutane da dama yanzu ba sa iya claiming asalinsu sai mutum ya ce shi ba fulatin bai jin fulatanci sai hausa shi babarbare ne bai jin barbarci sai hausa an haife shi a katsina amma zai ce iyayen shi yarbawa ne bai jin yarbanci sai hausa ya zama ɗan katsina an yi luzin ɗin shi a cikin yarbawa ko an ji an haife shi a ibadar iyayen shi hausawa ne bai jin hausa ya zama bai yarabe domin abin da ake cewa mother's tongue a linguistics wato lugatul um ita ce lugatul bi'a inda aka kataso yaren da ake magana da shi a inda ka taso shine yarenka na daya shine al'ummarka ko kaki ko kasu ko da kalar fatarka ba irin kalar bane ko da irin yanayinka ba irin su bane zuba wanda Umar yake cewa da Abbas ya ce mishi in kaso duk sai mu kore su daga madina waɗannan bayan ya ce to na nau kuma ukatta kallamu bilisanina sai faɗi wannan ƙa'idar sun riga suna magana da harshen kisa inda wasu al'ummomi sun gane da sun saki jiki sun koya mutane harshensu in ka koya mutum harshenka ka gama da shi inda tura suka gama da muke na gaba amma akwai al'ummomi masu rowan harshensu ba sa son kowa ya iya kaga wannan suna wa kansu ruwa ne kamar kana da kayan sirwa ne kuma kace a'a ka ware sai wani da wani kadai za su siya sai yan gidanku kawai su za su siya ka ka rage wa kanka hanyoyin samun riba wannan ya taimaki yaran Hausa yayin ma sauran yarurrukan Najeriya zarra saboda Bahaushe kuma bai da rowan yaran gani yake ma in baka iya ba to kai baka cika mutum ba da haka inyamuri zai zo daga daga abakaliki ko daga daga ko ina ne ma daga cross river ya zo in yi wata uku a kano sai ka ji kawai yana karin magana shi kanawa ba za su taɓa bari shi kuna lafiya ba sai ya iya ka hausa amma kai sai ka je ka rayu a ƙasarsu kai shekara da shekaru baka iya yaransu saboda ba za su yi maka yaran ba su turanci za su yi maka burokin za su yi maka ko dai suna jin kunya yaran ko kuma suna ganin bai dace ka iya ba in ka iya ka tuce su ba san cewa in ka iya ka taimake su ba ne to nasarar da ya gane wannan sirrin shine ya da yaren shi a ko'ina a duniya yanzu fiye da shekara 150 yaren ingilishi shine yaren da ya fi kowanne zarra a duniya ya fi kowane yare tashi da yawan masu karanta shi da masu son su iya shi ya ishe gade misali ka ɗauki ƙasashen maɗinan na musulmai najeriya ce ghana ce kai hatta saudi arabia wanda dai kaga turawan mulkin mallakan ingila ba su musu mulkin mallaka turawan america ba su musu mulkin mallaka ba suna da kawance ne kawai su amma jibe da mutumin saudi arabia yake da san ya ji ya dan iya turanci ko yayi yadda kuma zai girmama kan yanzu ka dan iya turanci ko yayi balantana kuma wannan da ya zama dole sai ka ci english sannan za ka yi university sai ka ci english sannan za ka yi kaza sai ka iya english za ka yi kaza komai yanzu in baka english ba ana ganin kamar ba mutum bane kaga da a ce nasara da ya zo da ya yi irin wannan rowar da wasu suke ya ce a'a ba zai koya koya yaran shi ba babu wanda zai damu da yaran amma yana can yana zaman shi a ingila ana nan ana ma yaran shi hidima duk makarantunmu akwai malaman ingilishi duka jami'in mu akwai department na ingilishi duk zancen da za a yi in duka taron hausawa ne ingilishi ba za a yi taron gwamnoni taron yan majalisa taron kaza lacca kome ingilishi za yi duk inda ka ji duk abin da za ka rubuta a banki a asibiti da takardar neman taimakon masallaci da takardar komai da turanci yake har ma ba ma tana cewa ma turanci ne kaga sun riga sun ci riba wajen yaɗa yaran su to yanzu irin wannan yaran ba mu isa rana a tsaka mu ce ba mu da shi ba mu isa ba sai dai mu dogon shiri dogon shiri ta yaya za a yi mu mai da shi baya mu saka yaran musulunci larabci a gaba shine mu dinga koyawa 'ya'yanmu mu dinga magana da larabci mu dinga yin shi a makarantu su musulman farko kamar da muka ambata da su in suka je wani wuri ba wai cewa za su yi bari su koyi yaren wurin sannan su yi wazi ba da larabci suke yin wazi da haka larabci ya shiga andalus da haka ya shiga iraki da haka ya shiga ainihin falastini da haka ya shiga turkiya duk inda ya shiga da haka ya shiga kuma al'ummomin wurin suka karba wasu suka wanzu akan shi wasu kuma suka samu yanayi na suka yi tawayen cewa ba su yadda ba kamar yadda ya faru a turkiya kamar yadda ya faru a iran ta yanzu fashiya kenan kamar yadda ya faru a andalus da al'ummin wurin suka ƙi yadda su ci gaba da wanzuwa akan larabci amma ya bar tasiri akan yarurrukansu mu ma nan a ƙarshen mu na Najeriya ai mun san dole Usmaniya ta kasance daula ce da take amfani da larabci a matsayin shine official language ɗinta to larabci shine yaren musulmai jama'a da haka Allah yake cewa a cikin shu'ara'i wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzari bilisanin arabiyyin mubin malamai suka ce wannan ya nuna zuwa ga babu yadda za a yi ka zama malami akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka iya larabci istinbadi daga wannan ayoyi saboda Allah ya ce mun saukar da shi dan ai wa'azi duka ga mu'minai ga duk duniya litakuna minal munzirina dan kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka zama daga cikin masu almunzirin masu wa'azi masu gargadi sai Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin ai nazzalnahu bilisanin arabiyyin mubin ai litundiran nasa bilisanin arabiyyin mubin to a nan Najeriya ne kawai ake malanta mutum bai larabci ba da ire-iren Najeriya wani kawai ya bi dare ya karanta turanci ko wani yare can daban waye ce shi ma ya zama malami baya yiwa dole a same shi da da na ƙasa a malantarsa za a samu na ƙasa mai faɗi a cikin malantarsa da haka zama kowa ya ɗaya ko larabci ba ba option bane dole ne jama'a musulmi su koyi larabci dole ne kuma ana ana sa mutane wata kasala a ce wai ai ba komai zaka iya a lahira wai ya ce maka zaka yi a lahira a ina ka samu wannan dalilin babu dalili ga tace akan cewa zaka tashi a lahira kawai ka je kana larabci babu dalili akan wai ai kawai ka bari in ka je lahira ka koya ko a ce ka zara ce mutum ka faɗa da larabci wannan duka zantutuka ne kawai na karin magana jama'a amma ilmance ba su da hujja watakila an shiga aljanna in an gama lahiran kenan ko ma'ana an gama hisabi an shiga aljanna idan Allah ya so tunda anan walakum fiha ma tashtahi anfusukum hala Allah ya kimsa mutane su ji amma dai a taron kiyama kam wannan wajen fitina ta kiyama babu dalili akan cewa zaka ji larabci sai ma aka san haka domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai magana da kowa ba tare da mai fassara ba kaga wato da yaran da kai ka iya kenan da haka zama kowa ya tashi ya koya don ya fahimci addini don kuma ya zama cewa ya ainihin wato iya yaren manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mai da ka iya yaren mongo park ai gara ka iya na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan mu daina jin na ƙasa ko mu daina jin kamar we are inferior mu ne a duniya mu daina jin a duniya wajen magana da shi kai magana da ɗan uwanka da larabci kamar yadda imamu shafi ke fara a cikin al'ummu cewa yana daga cikin mazahir na munafunci a aikin mutane shine su ƙi magana da larabci bayan sun iya shi irin da muke da nan ba ruwanmu da shi in ba an zo sallar idi ko juma'a ko sallar yau da kullum ba a cikin salati da tasbihi kawai da muke komai sai an fassara zama in kun tuna mala albani Allah ya gafarta mishi yayi nufin ya fara karantawa a makarantar da cewa za a daina akwai ajin da za a daina musu Hausa kawai duk karatun da za a yi da larabci za a yi shi kuma wallahi da an fara da mutane sun iya ne kalla ka ga yaran nan 'yan albani firamare mana yara 'yan firamare ga sunan 'ya'yanmu duk suna iya maka magana da larabci saboda an saba musu da za a yi ba za su gani ba za a fassara musu sai dai a ta musu ishara har sun iya duk makarantar da ka je ana haka za ka tarar da ana yin wannan so wannan jama'a magana ce a takaice game da cewa shi ingilishi al'aslu game da koyon shi shine ka koye shi don kai wa addinin ka hidima da shi saboda ya zama larura don bukatunmu na rayuwa amma ba wai don mu narke a cikin turawa ba da haka shi ne irin wancan ka'ida za mu ɗauki gwargwadon bukatanmu ne a cikinsa ba za mu ɗauki abin da ya wuce bukata ba ta fuskar yaren ba za mu kwashi al'adun ba babu talazumi akan don za ka yi ingilishi sai ka yi shiga irin ta mutanen ingila ko sai ka yi barna irin tasu ko sai ka yi addini irin nasu ko sai ka mutane irin nasu babu talazumi game da haka ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa fa yambagi li kulli muslimin da haka ya zama dole akan kowane musulmi wake yace wala tadkhulu alal mushrikina fi kana'isi kar ku shiga cikin cocinan su yawma idihim ranan bukukuwan su fa inna sakata yanzilu alaihi domin tadewa tana sauka a kansu malam yace fa yanbaghi li kulli muslimin da haka ya zama wajibi ya dace ga kowane musulmi an yajtani ba ayadahu ya guje ma bukukuwan kafirai wa suna nafsahu kuma ya tsare kansa wa harimahu da iyalansa wa auladahu da 'ya'yansa an zalika daga guje ma wannan barna in kana yu'minu billahi wal yawmil akhir matakar kai imani da Allah da ranar alkiyama wala naqulu kama qala ba'dul mu'anidina idza nuhiya an zalika kar mu fada kamar yadda wani daga cikin wato masu tsaurin kai suke fade idan an hana su irin wannan yace ma za alaina minhum to mu ina ruwan mu da su ba koyi muke da su ban wa muna yin abu mu ne kawai subhanallahi inji ali hasan ya ce hadihi hujjatul ajizin aljuhala ala marril usuri wa karril duhuri kaji mutum ya ce ni ba nufin koyi da su nake ba ai mu dai muna bikin mu ne kawai wannan hujja ce da take sananniya game da duk masu gazawa wajen kawo hujja faqad qala sayyidul jalil al-fudayl ibn iyad malam yace babban sayyidi din nan waliyin Allah al-Fudayl ibn Iyad wanda ya rusheka ta 187 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami cikin malamai kuma wani waliyi cikin waliyai ya kasance yana cewa ya akhi alayka bi turqil huda wa in qalla salikuna wajtanib turqal rada wa in kathara halikuna yana cewa ya kai dan uwana ka bi tafarkin masu bin shari'a koda sun yi karanci ka guje mata farkin masu bin hanyoyin son zuciya ko da masu binta sun yi yawa kar ka rudu da yawan mutane a wata hanya in ba ta gaskiya bane kar kuma ka ji kasala saboda karancin masu bin hanyar gaskiya dama can kamar yadda mawaki yake cewa innal kirama qalil dama mutanen kirki kaɗan ne tun asali ba su taɓa zama su ne aswadul a'zam ba saboda lokaci ya kure za mu saurara a nan sai mun haɗu a kasar na gaba nake cewa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi